الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna nan muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna 26 ga watan Zulhijja hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 1446 a gida miladiya yau muna 22 ga watan 6 shekara ta 2025 man dawo don ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub na babban malami al-sheikh salih al-munajjid muna fatan Allah madaukan sarki ya kara masa imani da hakuri akan jarabawa idan yan uwa ba su manta ba mun ma dan yi muraja'a na karatuttuka da suka gabata a babin aljidal ko aljadal walmira wanda inda za mu tashi yau gaban da malin ya ce asbabu husulil mira'i waljidali sababba da suke haifar da jayayya da kuma sa'insa malin ce lawa ƙafna na tsalo an fusana limaza ya husulil mira'u waljadalu bainan nasi idan da za mu tsaya mu tambayi kawunanmu wai me ke haifar da jayayya da sa'insa tsakankanin mutane male ce latawassalna ila iddati asbabin to za mu isa zuwa ga dalilai masu yawa minha yace daga ciki wato wannan malam zai fara rattabo maka dalilan da ke haifar da jayayya da sa'insa tsakankanin jama'a to shi ne ke cewa idan muka tsaya muka kalli kawunanmu a kan menene ke haifar da jayayya cikin mutane ya ce to za mu isa zuwa ga dalilai da dama minha daga ciki an nasihatul alaniya yin nasiha a bayyane ga mutum wannan na daga cikin manya-manyan dalilai da ke haifar da jayayya kowane ɗan adam yana kuskure kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi kuma duk ɗan adam yana son suturtawa laifin da ya koda da gangar ne koda da kuskure ne babu wanda ke son fallasa da terere da tonan asiri to idan aka tashi ma mutum nasiha sai a yi mishi nasiha a bainin jama'a to zukatan 'yan adam daban-daban ne wani yana iya ganin cewa an fallasa shi an tozata shi an tsaraita shi a bainin jama'a sai shafa ma idansa toka ya ƙiyadda ya ƙi karɓan wannan abin da aka yi masa nasiha a kai ko da kuma gaskiya ne sai dai a tsaya ita jayayya a kawo mishi dalili a kawo mishi zantuttuka ya shafa ma idansa toka ƙiri-ƙiri ya ƙiyadda ya karɓa me dalili saboda an mishi nasiha a bayyane da an ɓoye wannan nasiha to da ta fi alkhairi da ta fi amfani kuma wannan kamar yadda ne ta buga misali akan wannan gaban a lokuta mabambanta kowa yana son a sutarta shi cikin laifuffukan da yake ya san yayi to don mene kai za ka yi tunanin kai ma wani teriri alhalin kai kana so idan ka yin ma a suturta ka to kaga wannan na haifar da jayayya a cikin al'umma to wannan idan ma ana batu ne akan talakawa to me kake tsammani kuma akan masu mulki me kake tsammani akan masu mulki su kuma idan dai talaka in kai mishi nasiha a bainin jama'a zai ga baka yi mishi adalci ba me kake tsammani kuma idan ya zama masu mulki ne yana jin yana da mulki a hannunsa yana da iko da zartarwa sai kawai ya ji sunan shi akan mimbari ana mishi tereren tsiya cewa yayi laifi iri kaza yayi laifi iri kaza yayi laifi iri kaza kana jin duk yadda ka kai ga san ka faɗi gaskiyanka kana jin zai yadda da kai karɓi wannan gaskiyar babu wanda ke son fallasa amma abin ban takaicin kamar yadda na kan buga misali cewa mu kuma yanzu mutanenmu mun fi so a yi kowa turiri a yi mishi wankan tsarki a bainin jama'a in kai wannan ya nuna kai na Allah ne ya nuna kai ba ka daga kafa idan mutum bai yi wannan ba ko kuma a wurinku ba na Allah ba ne shi yasa mutane sai su ta yin abin da kawai za su burge ku sai wani ya je ya tasa waɗansu shugabanni ya zage su har abin ban takaici waɗansu ma ka ji cikin bayanansu suna abin da yake kana iya kiran shi ko ƙarya ko wani abu mai kama da haka sai mutum ya zauna yana gaya maka cewa ai shi an yi kaza an dan Allah wancan duk su tashi a gurin can su bar gurin can sai ka ji wani yana bayanin ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza alhalin kuma kila ba a yi ba abinda nake nufi in kai shine akwai waɗansu da suke ganin kamun daga dai ji wannan kawai dai suna son su burge mutane ne sai mutum ya zo sai ya ɗauko sunan gwamna ƙarara ko ya ɗauko sunan wani babba ya fito da sunan shi ƙarara sai ya mishi teriri sai ya fallasa shi sai ya rika nuna ma jama'a ni ba na karɓan kyaututtukansu kuma na rantse da Allah yana karɓa kila kun fahimci abin da nake nufi yana karban kyautan amma sai ya gaya mutane ni ba na karba shi yasa sai ya dauko sunan wani shugaba kuma sai ya bata to tunda aka baka ka karba kyauta misali ha to in mafi karanci dai a ce kai nasiha a boye to me sai ka zo ka gaya mutane ni ba na karba kuma na rantsa da Allah yana karba wa yake son ya burge mutane kawai yake son ya samu tafin su ya ce baya karba kuma yana karba kuma aka tsare shi ka ce ba ka karba a ba a fahimci abin da nake nufi bane to kaga wannan wannan ai kai ne kai makanka irin wannan fallasa to shi yasa abin da yadda nake nufi anan shine duk nasihar da kaga za ka yi ma wani to kai mishi ita a fakaici in ya zama babu makawa sai ka yi ta a bayanin jama'a to ka yi ta cikin girma da arziki ka yi nasiha cikin girma da arziki ba nasiha na fallasa da tonan silili ba wannan ko da shugaba ne ko da talaka ne amma musamman ga shugabanni wannan ita ce matafiyar addini ita ce kuma matafiya ta sunna amma irin wa'annan ɗabi'un da muke gani to ya fi kama da ɗabi'un khawarij na fito na fito da ƙin sasantawa da ƙin daidaitawa alhalin daidai lokacin da yake kuma kana iya miƙa hannu sannan kuma ka ce za ka miƙe ƙafa ka miƙe hannu ka miƙe ƙafa zai yiwu malam ai ba zai yiwu ba ka miƙe hannu ka miƙe ƙafa ai ba zai yiwu ba in ka san ka miƙe hannu to kar ka miƙe ƙafa don ba za su haɗu ba kuma idan ma mutum ya yi haka yana ganin kamun wai ba a gane ba wallah sai Allah ya kunyata shi mutunci yana daga cikin abin da musulunci ya zo don ya kari duk wanda ka ce ma mutunci to kada ka yi tsammanin wai ka bi tafarkin shari'a ne ka ƙetar haddin shari'a ne to shi ne na malike cewa an nasihatul alaniya yin nasiha ƙarara ka yi ma mutum nasiha a bainin jama'a yana haifar da jayayya abu na biyu malace ikhtiyarul waqti ghairil munasib zaben lokacin da bai dace ba lokacin da bai dace a yanzu ne kai nasiha ba sai ka zo kai amfani da wannan gaban ka ce a lokacin kake son kai nasiha nasiha tana da mahallinta tana da kuma irin wurinta shine ma na gaba ikhtiyarul makan ghairul munasib da kuma zaben gurin da bai dace ba yace bi haythu yatahajjamu yatahajjamu yatahajjamu al-akhar wa yusaru ta yadda za a kausasa magana ga wani a bata fuska ana magana da shi a motsar da fushin shi da damuwarsa da haka yin nasiha a lokacin da bai dace ba yin nasiha a wurin da bai dace ba duk yadda kake jin kana ganin wani yayi laifi idan ya je cikin al'umman da suna ganin girmansa ka rufa mishi asiri ba wai wani imani ne ka je inda ake ganin mutuncinsa da girmansa sai ka fallasa shi sai ka zubar mishi da mutunci kuma ka ce wai kana son ya karbi nasihar ka bayan ka riga ka gama tona mishi asirin shi to ka zaɓi gaba ka zaɓi wurin da ya dace wani lokaci ne kuma a wani wuri ne ya kamata in isar mu wani da nasiha to irin wannan sai ga mutum ya karba shi yasa nasiha da wa'azi da gyara ba salo ɗaya bane ba kofa ɗaya bace ta shari'a ta zo da shi akwai lokacin da za a yi nasiha a bainin jama'a irin shi annabi sosai ya karantar da mu yadda ake yi sai mutum ɗaya ya laifi amma sai annabi sosai sai ya tashi cikin jama'a sai ya ce wai me ya samu mutane suke yin kaza suke yin kaza suke yin kaza ba wanda ya san ma wanda ya laifin amma dai an yi gyara na bai ɗaya in kuma mutum ne ya laifi a bainin jama'a kowa ya gani to nan take sai a gyara masa amma gyara cikin girma da arziki mutum ya zo masallaci ya je ya kwaya wandan shi fitsari a cikin masallaci aka taso mishi haya haya annabi ce ku kyale shi ya gama kar ku je ku takura shi har ya zo ya ya maki sashin fitsarin sashin fitsarin bai fito ba zai iya cutar da shi yace ku bari ya gama fitsarin shi ya gama fitsarin annabi ya kira shi ya ce zo tunda yayi laifi a bainin jama'a ba za a ce kuma sai an kebe shi ba kaga wannan masallacin ba a gina shi din fitsarin mutane ko kashi ba an gina shi ne don yin sallah da ambatan Allah ya gaya mishi fari ya gaya mishi baki ya ce shi kuma inda ya fitsarin nan ku nemi gugar ruwa ɗaya ku je ku zuba a wurin shi kenan da wannan sahabi ya ji daɗi ne ya ce ya ce Allah kai mun gafara kai ma Muhammadu gafara amma bayan mu biya Allah kada kai ba kowa gafara ya ji daɗi annabi sallama ya yi mishi kyakkyawan ɗabi'a za a yi masa gyara ne aka yi mishi kyakkyawan ɗabi'a to gashi yana jin daɗi ya ce annabi sallama bai kyare ni ba bai aibanta ni ba bai walakantar da ni ba amma da mutane kawai sun je sun samun ido suna neman su tsoratar da ni su razanar da ni da annabi ya je wannan sabon kuskuren shin yayi kuskuren yin fitsari yanzu kuma sai kuskuren yin addu'a sai annabi ya ce dan uwa ka takaita abu mai fadi rahamar Allah ta fi karfi na ta fi karfin ka to tunda dai ta fi karfi na ta fi karfin ka kenan yanzu kawai kai hakuri a dan buda ta kowa ya samu ko ba gaskiya ba sai ka buda ta kowa ya samu to kaga an kirdaji gaba an kuma yi amfani da uslubin da ya dace to haka ya kamata duk wani mai wa'azi da duk wani mai nasiha ko da ba a matsayinka na mai wa'azi ba ko da kawai nasiha ce za ka yi ta a gida to ka kirdaji lokaci da kuma wuri da ya kamata a ce an yi nasiha kar ka bari ila misali wani yana gab da aure sai a gaban budurwar tasa sai ka je ka tsinka shi wannan ba usulubi ne mai kyau ba ba usulubi ne mai kyau ba kar ka ce ai bari in bari tukuna zan zai ne mai walakanci na karshe to me amfanin walakanci ba gyara kenan kake nema ba kawai kana neman ka kosar da bukatun zuciyarka ne to wannan yana daga cikin dalilan da ke haifar da jayayya malai ce kad yakunu sababul jidal wal mira idaratu idaratu al hubwati inda al akharin yace akwai yuwan neman kaskantar da wani ko raunana wani ko a nuna wani bi isa ba a nuna wani banza ne shi ma yana haifar da jayayya idan mutum ya fahimci kana mishi kallon walakanci baka dauke shi mutum ba baka dauke shi abin nan ba kawai kana neman ka walakantar da shi duk iya yadda ka kai ga gaskiyan ka wallahi ba zai karba ba in ka jawo ayoyi guda ɗari sai dai ji ka kawai sai ya nemi yadda zai yi ya kuskure ma ya fita saboda mene kaskantarwa da walakantarwa ake nufi to amma inda za ka yi gyara cikin mutuntawa akwai wani malami ɗazu da ake bani bayaninsa malami ne a wata private school sai ake gaya min cewa ɗaliban ajin shi sun tsane shi ba sa san shi sun tsane shi har ma ya taɓa shiga ajin ya tambaye su a ina aka tsaya ina za a tashi ‘yan ajin duk sun haɗe mishi kai sai da suka yi ta jan mishi aji tukuna sannan suka gaya ma malaminsu ina za a tashi me ya haifar da wannan shi ne ke gaya musu cewa bari ka ji idan kana karantar da ɗalibai suka kai gaban murahaka ka ɗauka irin shekaru sha uku sha hudu ɗin nan har ya zuwa shekara sha tara ashirin sirrin da ke sanya ɗaliban nan Allah hore maka su ba duka ba ne ba tsanani ba ne abu na farko ɗaliban nan su gamsu cewa kana ƙaunansu ba kawai kana son kai musu babakere ba ne da fin ƙarfi su yadda cewa malamin nan namu yana ƙaunanmu ɗaya kenan sannan su gamsu cewa ka yadda su mutane ne ƙila kun gane karka rika mu'amala da ɗalibai kana musu ɗabi'an na ƙasƙantar da su da walaƙantar da su shi yasa idan yaro ya kai irin wannan ko ɗalibi ya kai irin wannan karka rika kiran shi da suna yaro ya kai shekara sha uku sha hudu sha biyar to ballantana kai sha bakwai sha takwas sha tara karka rika kiran shi yaran nan kun faye kaza yaran nan ba kwa jin magana sun fi sun wuce gaban karka ce musu a yara a wannan lokacin kawai za su dauki kawai kama rena musu hankali ne ko ba hankali suke da shi wadatacce ba balantana ya tantance musu a irin wannan lokaci ka rika musu amfani da kalmomin matasa mana kun ga ku yanzu ku ne matasa ku ne manyan gobe kila kun fahimci wannan da haka yaran nan ko kuma in ce ɗaliban nan su gamsu cewa yanzu ba kana musu mu'amala ne a matsayin kare na musu hankali irin yadda kake da yan aji biyu yan aji uku su kuma yanzu suna js2 3 4 ss1 kana musu mu'amala na yara to babu yadda ra'ayi zuciyarsu ya karɓe ka ka rika musu mu'amala na girma ka rika musu mu'amala na yanzu su manya ne ko a gidajenku na tabbatar da ilama ku kuke kula da harkan kaza da harkan kaza da harkan kaza kamar yadda kuke yanzu manya din nan yanzu kun wuce mataki na yaranta kamar ku yanzu matasa wanda yake ku ne ake sa ran zuwa dan shekaru kaɗan nan kila ma gwamna ne a cikin ku irin waɗannan abubuwan ka rika nuna musu kayar da su manya ne abu na biyu kenan abu na uku ka rika shawara da su a cikin matsalolin da suka dame su shine counseling da ake magana akai ai kar yaro ya kasance kila yaro ka san shi da himma amma sai ga yanzu in yazo aji sai dai sa kanshi da abin nan a tebur wannan ba hikima ne waka ce zaka kama yaro kai ta dukan shi ba ba duka ne magani ba counseling ne irshad ka ji matsalan tukuna me ke faruwa sannan sai ka tunanin hanyar da zaka gaya mishi na mafita ko kuma a ce kullun ka ga yaro ya makara ba hikima bace kullun a tare makararu ana dukan su ba hikima bace idan makara ce yawa irshad ake yi kebewa da dalibi ake yi kaga yadda Allah ya baka himman nan da hazaka kaga da kai kake kaza kai kake kaza kai kake kaza makarantar nan muna da kyakkyawan hope a kanka nan gaba to amma kuma matsalan shi ne kusan yanzu fa kullum sai takwas da rabi tara kake zuwa an gama darasi na farko me ke faruwa idan ya gaya maka wata aban sai ka ji cewa tabbas yana da hanzari kila ma iyayen shi ne kamata ka tattauna da su yana iya ce maka wallahi gidanmu ba ruwa kullum muka tashi sai mun je kusan kilomita ɗaya mu ɗibo ruwa a wurin rafi sannan mu zo gida sannan ai abinci sannan mu ci mu fito ka ɗauka kai ne malamin baka da ruwan da za ka yi wanka a yi maka abinci a gida kai ma za ka iya fitowa ba za ka iya fitowan ba to ballanta na ɗalibi to kaga idan irin wannan matsalar ta bayyana kawai sai dai kaga in kana da shawara iyayen za ka je ka zauna da su kenan yaran nan bai laifin komi ba ɗalibin nan bai laifin komi ba to amma diya za a yi ka gane wannan ta hanyar kai ta jibgan shi kullum duk za ka sa kawai ya kyamace ka ne za ka sa ya kyamace ka to sannan kuma ɗaliban nan kai bakin ƙoƙari ka samar da kwarjininka a cikinsu ya za a yi ka samar da kwarjininka a cikinsu abin da kake karantarwa ka tabbatar da ka gane shi da kyau kar ya kasance kana yawan zuwa kana samun kwarakurai kwarjininka dole ya zube kwarjininka dole ya zube ko kuma gashi waɗansu ɗaliban suna yin miyagun kwarakurai amma kai baka ma gane ba ya nuna baka kware a fanninka ba ba za su rika girmama ka ba da ire-iren wannan ba ina magana akan janibin karantarwa bane amma wai ina son in nuna ne cewa duk yadda za ka yi mu'amala da wani mu'amalan kaskantarwa to baya fahimtan ka to shi wancan malamin abin da ya rika yin wancan ɗaliban nashi kenan sai suka kawai ya rena su bai kimanta su bai ba su abin da ya kamace su ya ba su wannan yasa sai su ma sai suka kyamace shi amma akwai malamin da yake ɗalibi sai ya neme shahada a kan shi yana jin kwarjinin malami in aka faɗi sunan malamin ma sai sun jinjina sai sun jinjina in yana kishin gide in ya ce duk ku daina abu kaza ba za su ƙare yi ba sun samar da ƙauna da soyayya sun yadda malamin yana son su da haka su ma za su ƙaunace shi sun yadda yana girmama su za su girmama shi akwai lokacin da yake zama kai musu hukunci ko da na duka ne ka gama dukansu amma suna nan suna kaunanka a cikin zuciyarsu suna maka addu'a ta alkhairi to haka ake zama tsakankanin malami ma dalibi to ballanta na wanda ba dalibinka ba kawai yanzu bayani ya kama ka dashi sai ya fahimci kana kaskantar da shi to ta za a iya karbi nasihar ka ko wa'azanka to kaga a wannan lokaci kofa ce ta sa'insa mala ya ce ƙar ya kunu sa'iyu littagallo alal'akhar bi ayi tsariƙa bilbatil au bilhaq cikin dalilan da ke haifar da jayayya wani lokaci sai ga mutum yana ta fafutuka kawai din dai yi galaba ne akan abokin tattaunawan shi ko ta hanya mai kyau ko ta gurɓatacciyar hanya ko yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya shi dai kawai yanzu ya zama sunan shi ne ya fito a to idan mutum ya gagani da gaskiya ina nuna ma kai kuma kana neman ka danne ni shi ma haka zai waso kan shi ma ba zai da danne shi ba to kaga za a ita jayayya ke za a ita jayayya yace ahyanan albi'a laha dawrun fi tanshit amaliyat almujadala wal mumarat a wani lokaci society society ita ce bi'a tana da rawan da take takawa don taimaka ma cincida yin jayayya da kusuma da sa'insa society tana taimaka mu wannan wa khususan fi awsatish shabab musamman a tsakiyar matasa sai ga matasa su je su zauna sai su fara gaddama kamar wasa kamar ba'a kawai sai a samu kasuwa kashi biyu sai waɗannan su ta yaban wannan suna ƙarfafan shi sai ta samun nishaɗin yin wannan jayayya waɗancan su kuma suna ƙarfafan wancan sai su ta taimaka ma masu jayayya sai a gama jayayya yau ba a kai ƙarshe ba gobe in an zo za a sake dasawa kuma irin yadda aka yi yau jiya haka aka yi yau gobe ma sai ai wata ɗaya ana jayayya ba ana ta kwaɗin ƙasa a wuri ɗaya ya ce fa yajibu an yi hazaro min ha kuma wanda yake ya wajaba ko an yi hazaru min a tsoratar da matasa akan irin wannan ko an yi hazaru su su kyamaci irin wannan su ne san ci irin wannan mummunan ɗabi'a wa qad yujadu fi ba'd awsat ad-du'ati kai akwai yiwon ma a cikin masu da'awa ne za a samu irin wannan matsala wal mutadayyini da masu riko da addini ustazai wasɗan yughazzi hadhihi al-ashya a samu wani yanayi wanda yake yake karfafan wannan matsala a cikin masu da'awa ana iya samu waɗansu su zo kawai suna goyon bayan malam wani waɗansu suna goyon bayan malam wani me yasa kawai su ba abin da ya dame su da gaskiya kawai ai wannan malamin mu ne da haka mu kuma duk yadda zamu kare abin da yake kai zamu yi kuma zamu ce maka a kare abin da yake kai koda kuma ƙarya ne koda kuskure ne sai kaga kiri-kiri masu addini masu da'awa a zauna ai ta jayayya kawai waɗansu na ƙarfafan wannan waɗansu na ƙarfafan wannan kamar yau a social media kana buɗe abin da za gani kenan wani malamin yana wata fatawa wanda ya saba mu wani to za ga waɗansu jama'an suna goyon bayan wannan da ya maganan farko waɗansu suna goyon bayan mai magana na biyu har da wani tonan tsiwa mutum ya maganan shi ma tsakanin shi da Allah kila shekara ma biyu da wucewan magana to yanzu sai a ɗauko hoton shi sai a ɗauko hoton wani wanda shi ba da shi yayi ba sai a ba wannan gatari a hannu ga yanan zai sara ma wani kai kuma an ka gani me ke faruwa tsakankanin malam wani da malam wani sai ka ce sai ka duba sai ka ga batu ne shi yayi batun shi shekara biyar shida goma ma da wucewansu to yanzu ga yanan an ɗauko batun ga yanan shi kuma yanzu wane an ɗauko an ɗora a kai kamun yi dai yanzu ne suka yi wani cacan baki to daga nan kuma 'yan goyon baya wannan ya zagi wancan wannan ya zagi wannan wancan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan da haka wannan jayayyen ba za ta kare ba so da haka ko dai ya zama ido da ido baka da baka ko kuma irin abin da muke shaidawa a social media ga yana sai a ɗauko maka kaga dai malam awal albani ya rasu shekara goma sha da suka wuce sai a ɗauko albani sai a sa shi ga nan ya nuna hannu yana nuna ma wani malamin hannu yana neman ya zungure shi ka ce kai kai tarike ce kenan shi ko wannan ya maganin shi ne fa shekara kaza kila ma wannan ma shi ba amma san shi ba a lokacin to daga nan kuma sai yan goyen baya sai su shigo waɗannan suna karfafan wannan da shi da ɗalibansa waɗannan shi kenan sai a taro da wutan fitina da jayayya a yi ta jayayya cin abin da bai kamata a yi jayayya a kai ba fa yushajji'u kullum minhum fariqan kowanne daga cikin wannan masu da'awan ko masu addinin ko wancan matasan kowanne sai ya rika shajja'a yana karfafan wani sashi fa hadhihi amaliyatun tanshitiyya wa ajwa'un bi'iyya tuaddi ila al-mira'i wal jadal to wannan wa'insu irin aikace aikace ne masu zaburarwa ai jayayya da kusuma kuma wani irin ajwa ne wani irin yanayi ne wani irin yanayi ne bi'iyya wanda ke faruwa a cikin society wanda duka wannan dai yana bayuwa zuwa ga aita karfafan jayayya da kusuma da sa'insa yace wa yujar fi ba'd al-awsat at-tarbawiyya kai har a sashin masu karantarwa a sashin masu karantarwa ana samun mudarrisun wa'ansu malamai masu karantarwa yushajji'una al-jadal su suke karfafan jayayya wa kasiran ma yujadiluna tullab sai malami yazo wai zai koya muku abin nan kawai sai ya kawo wata qadiya ya kawo wata mas'ala ya kawo wani al'amari ai ta jayayya akai Allah ya gafarta ma ƴan uwa malaman da suka karantar a jama'atu shekaru 40 baya da suka wuce taken jama'atu ne ma kawai jayayya ake karantarwa taken ta ne jayayya ne sai a ɗauko matsaloli kawai sai a zo a zo da su kawai sai a sa su a yi ta jayayya a kai a ɗauko ina miyagun aƙidun aƙidan mu'tazila aƙidan khawarij aƙidan rafida su za a zo a baje ma ɗalibai kawai a gwara kansu su yi ta jayayya wata rana sai wani malami kawai zai ce maka Aliyu bin Abi Talib azzalimi kawai ma'auya ke da kan gaskiya kai in ka ji wannan za ka yadda ai dole ka miƙe ka nemi ka kare martaban sayyidina aliyu to ku tsaya ku tsaya ai bayani sai a ɗauko maka wani tarihi sai a nuna maka gashi sayyidina aliyu ya zalunci kun gane batun da kyau sai waɗansu kuma a ɗauko wani tarihi sai a nuna musu ko kuma ga inda ma'awiya ya zalunci sai a gwara kan ɗalibai sai a shekara biyu har a gama makarantar nan ana jayayya ba zan manta ba idan sun zo wuce ta anguwanmu haka za ka ji ai ta jayayya ai ta jayayya ai ta jayayya na taɓa magana da ɗaya daga cikinsu abokina ne inda za gane irin da ake koya musu kawai jayayya kawai ya zo mana mun ga ya samu abin nan haka sai wani abu ya faru ko an ce wasu sun yi haɗari ne sai ce kai ka san Allah ba tausayi ke da shi ba na ce ba tausayi ba to Allah yana da hankali ne ku dubi wannan wata alallahu amma ya qulul zalimuna kun gane sai a dauko maka magana to ai Allah bai da hankali kila ku taba jin wannan ba to irin yadda ake bude musu kofan jayayyen kenan sai a dauko innan gurbatattun aqidun sai ai tama dalibai bayani akai da haka dole su kaskashi biyu ko kashi uku ko kashi hudu to sai a yi ta jayayya sai a gama wannan tam ɗin ana jayayya a gama second tam ana jayayya a gama third tam ana jayayya a je shekara ta gaba da wannan tsohuwar jayayya to haka yakan faru har sai ka ji wani na alfahari cewa ai ni ina son jayayya ko babu wanda suke faɗin wannan akwai su ko a cikin yan boko ko a cikin masu addini da sunan addini sai su ta karfafan al'amarin jayayya da aka shi ɗalibi tun yana js ya fara da jayayya ya shiga ss da aka ya riga ya goge ma jayayya shi duk abin da za a kawo ƙarƙashin jayayya kawai za a tattauna shi to akwai irin wannan matsalar Allah ka shirya ta damu fa ya tasallalu hadha at-tab' wa yatasarrabu li nufus at-tullab sai wannan ɗabi'ar sai ce tana so sai ce ta gangarawa zuwa ga zukatan ɗalibai an saba da jayayya su ma malaman ya so ya so suka zauna ofis jayayya ne jayayya ne akwai irin wannan misali kasan sun fi karfin a kirga ya ce wa ƙatta ta sarrabu hazi ya ɗabi'a aljadaliya min al'abi ilil abna akwai wani lokaci da wannan gurɓatacciyar ɗabi'an ta jayayyan take gangarowa daga uba zuwa ga ‘ya'ya in kanil abu za ɗabi'atin jadaliyatin idan musamman idan ya zama uban yana da ɗabi'a na jayayya a kowane shi ya ƙware wurin jayayya jayayya da shi komi ba sai an yi jayayya da shi ne shi da matan shi sai a yi ta gaddama shi da wani shi a yi ta gaddama shi da ƙannin shi a yi ta gaddama to haka ne ƴaƴan gidan za su taso su ma sun saba da gaddama ko ba samun wannan ana samun wannan sai ma da ya ce fa'alil murabbi an ya kuna mutakhallisan min hadhihi salbiya to ya wajaba ga duk wani malami mai karantarwa ya kubuta ya sance kanshi daga wannan gurbatacciyan ɗabi'a ita ce salbiya ɗabi'a ce wacce take ta kawai ba ta da kyau so da ka malamai sai ku taka tsantsan akwai waɗansu lokuta da za ka ga malamai a makarantun islamiyya sai su ba da wani aiki ga ɗalibai aikin da ba shi da wani amfani ba shi da wani amfani sai a ce wani malami ya ba da assignment wai a rubuto mishi sunan karan ashabul kafi to in ka san sunan karan ashabul kafi sai a yi mene wai sunan karan to ko sunan mutanen ka sani ka san aikin ka san banza kai akwai wata ka'ida duk abin da baka ga qur'ani ya kawo shi ba a ce qur'ani ya kawo abu amma bai faɗi wani abu a ciki ba to abin bai da wani amfani ne wannan ka'ida ce a babin tarihi a babin kissoshi duk abin da kaga alqur'ani bai kawo ba sunna bata kawo bai da wani amfani ne sanin shi ila kun fahimci da kyau bai da wani amfani da yana da amfani da Qur'ani ya kawo ko sunna amma tun daga Qur'ani kawai ya rufe shi ya kawo da shi gefe guda to ba wani abin da zai kara maka ne na imani kawai Qur'ani ya kawo mana kawai ashabul kafi su bakwai ne na takwas din shine karan su shikenan ya ishe ka anan akwai imani a ciki to amma a ce sunan shi da wane da wane da wane sunan karan wani ba ta lokaci ne duk isra'iliya ce to wani malami sai ya bada assignment mu aje a nemo mishi suna ko kuma aje a nemo mishi sunan itaciyan da annabi adam ya ce aljanna aka fitar da shi ko gwaiba ne kai yanzu aka ce maka gwaiba ne sai ka ce to ban karcin gwaiba misali bata lokaci ne kawai akwai ilimin da yake bai da wani amfani jahilcin da bai cutarwa to irin waɗannan abubuwan to sai wani malami ya ba ɗalibai irin wannan duk wannan a koya mu ɗalibai waɗansu abuwa ne shimfiɗa ne zuwa ga jayayya ita jayayya cin abin da yake bai da amfani ko kuma akwai wani abu da suke a makarantu duk koya ma yara jayayya ne kawai sai a ɗauko maka sai a ce maka wai da wuta da ruwa wanne ya fi amfani sai a ce waɗannan ɗaliban wai ko za ku kara wuta ya fi amfani waɗannan ɗaliban za ku kara ruwa ya fi amfani don Allah ne hankali ya kamata ya ɓata makan shi lokaci akan wannan kun taɓa ganin an yi rayuwa ba wuta kun taɓa ganin an yi rayuwa ba ruwa malin yana yiwuwa to me amfani tattauna wannan har sai da naga waɗansu sun yi abin da ya wuce wuri wai an zo ana tattaunawa wai da jinsin maza da jinsin mata wanne fi aka ba wani namiji wai shi zai kare mata sun fi aka ba wata mace za ta kare wai maza sun fi don Allah yanzu duk wanda ya ganganci ya ce jinsin mata sun fi na maza bai sauki annabawan Allah ba na ce musu wannan la ya talifa fihi isnani mutum biyu bai kamata masu yi sabanin nan ba ko yahudu sun san jinsin maza sun fi jinsin mata ballantana a cikin da'ira ta addini wannan baya nuni akan ɗaiɗaikun mutane akwai yiwuwar mata ɗaiɗaikun su sun fi mazaje ɗaiɗaikun su da yawa amma ka haɗa jinsi jinsin da yake annabawan Allah da manzannin Allah suna ciki ka ɗauko wani jinsin da babu wannan to duk koya ma yara jayayya ne har sai a rika koya musu ɗayansu ɗabi'u na coci wai yaro ba zai tsaye bayani cikin natsuwa ba yaro zo gaban mutane ya je can ya dawo nan yana daga hannu nan hauka irin wanda fastoci ke yi a coci wallahi ɗabi'an coci ne ba ɗabi'an kirki ba ne yaro ya zo ba natsuwa ba kan gado wai yana kare wai shi yanzu yana son ya kare wai mata sun fi maza ya je can ya dawo nan bai kula da na gaban shi ba kunya ba tsoron Allah don Allah haka ake karantarwa a jami'a kai malamin ku a jami'a haka ya karantar da kai da irin wannan haukan wannan a coci ne muke gani pasto yana sama ya sako ƙasa ya je gurin wannan ya tafi can ya dawo nan ya ihu ya duka ya miƙe wannan tarin coci ne ba tadan masu hankali masu kan gado bane amma malamanmu a jami'a duk wanda ya je jami'a san ba haka malamai suke karanta da wannan haukan ba ko kuma ka je secondary school ka san ba haka malamai suke karanta da wannan haukan ba to ina ka samu wannan daga coci to shine kuma za a zo ga ɗabi'an coci an ɗauko ma 'ya'ya sannan kuma an zo an ba su ajanda ta banza da ba ta da wani amfani kawai sai dai a koya musu jayayya so da haka sai ku taka tsantsan da irin wannan shiriri can da ake koya ma yara wai ana koya musu wai wai su iya tattaunawa billahi allazi ka zo ka karanci qur'ani da sunna ba yadda za a hudo maka face Allah ya baka wayau da hangen nesa kana ganin wanda Allah ya bashi zurfin ilimin addini sai ka ganshi da karancin shekaru amma yana iya zama da manya manya masu shekaru sun fi nashi waɗansu ma kakannin shi kuma yana iya gudanar da su ina ya samu irin wannan hasken qur'ani ba abin da bai gaya maka ba ba abin da bai koya maka ba to kawai sai ya tsaya ita bata lokaci akan abin da yake bai da wani abin nan mali ce kad yakunu sabab fil jadal inda al-ba'd al-ujub wal ghurur al-kibr wani lokaci zaka ga abin da ke haifar da jayayya ga gurin wasu shine ujubu ne kawai ji da kai ne wal ghurur yana ruduwa da abin da yake kai wal kibr da girman kai wani kawai yana ganin ni matsayina na kai wani yana ganin ai ni yanzu dakta ne akan kaza to da haka ba zai taba karɓar wata gaskiya da ta zo daga wani ba da haka zai tsaye ta nuna wani isa da fankama shi ba zai ɗauki gaskiya daga wani ba wani ce maka wannan fil ɗina ne da haka ya ta shiriri ta kawai ta bankaura sai dai a yi ta jayayya da shi wani ya ruɗu da irin abin da yake kai na ilimi musamman dai dama dai ilimi shi yafi rudar da mutane irin wannan babin mutum yana ganin wai shi ya san kaza ya san kaza akwai waɗansu bayan Allah da muka taɓa zama da su sabis muka yi da su ɗaya daga ciki injiniya ne kuma in ka zauna da shi za ka fahimci wannan ƙwaƙwalwan shi ta kai inda ba ka yi tsammani ba wallahi ƙwaƙwalwan shi ta kai yadda ba ka yi tsammani ba injiniya ne sosai shi kuma ɗayan dakta ne veterinary dakta ne to shi wannan injiniyan amma bai iya turanci ba sosai a baki bai iya turanci ba amma in ya zauna yana maka bayanin abin da ya karanta wallahi sai kai shahada cewa tabbas wannan ya san abin da yake yi to haka zai zo ya faɗi magana ta gaskiya amma wancan kawai saboda yare ne turancin shi a baki haka zai zo yana gaya mishi to wannan kalma ma da kai amfani da ita ba ma amfani da ita a wuri kaza yana jin kaman shi abin da ya karanta kaman ya karanci lauhul mahfuz haka yake jin kaman ya je karanta lauhul mahfuz ne da ka ya san komai haka yake mishi kallon walakanci da izgilanci shi kuma wannan gashi da tawalu gashi da tawalu amma fa in yana bayani ka san ilimi yake bayani to idan da shi ma dan uwan ɗayan ne sai ya bi shi a lalace sai a ta jayayya shi wannan da girman kai shi kuma wancan yana ganin abin da yake tabbatarwa ilimi yake tabbatarwa kawai din dai bai iya turanci yanzu irin yadda shi ya iya ba to inda iya turanci ne bush ma ya iya turanci ko ba ka bane in iya larabci ne abu jahal ma ya iya larabci da haka akwai nau'i na baiwa wanda za ga kawai shi Allah ya hore mishi harishi akwai wanda yake kuma shi yana nan dai ana lallabawa to ba wani abu ne da za ka rena mutum kana mishi wani isa da girman kai kai ka iya kai ka gane shi kuma bai iya ba bai gane ba babu wani dalilin girman kai ko ilimi ka fi shi ba wani girman kai bane ba wayan ka bane idan da Allah ya ga dama kai ne zaka zo koma matsayin shi galibin mu nan waye lokacin da yake ilimi ya san ma yana ilimin galibi ma sai kai ilimin sannan kake gane kai ilimin kwakwalwan da Allah ya baka Allah ya baka ba wata dibara taka a ciki akwai ‘yan baiwa muna ce musu ‘yan baiwa shi ma ba dabararsa ba ne haka kawai je ji ƙwaƙwalwan shi tana kama abubuwa ta irin wannan aka yi ma ba rawa kai ba ba wayo kai ba to don me ne za ka ji kana ma wani alfahari kana ma wani girman kai har ka ruɗu da irin abin da kake kai malai ce kad yakunu min faragil qalbi min taqwallahi akwai yiwuwan jayayya tana iya tasowa saboda zuciya ta wofinta daga tsoron Allah kawai rashin tsoron Allah ne rashin tsoron Allah ne kawai ke haifar da wannan jayayya sai a zauna a yi ta jayayya a ta bata lokaci abu na tara mala ya ce alfarar rarar lokaci yana haifar da jayayya fal'aska alfarir taron jama'an da ya zama ba su da wani aikin yi ta suduhul mushagabat wanda al-mushagabat kawai wani jayyabin nan kyaman juna ke gudanar da shi ko gaddama wanda ke haifar da kyaman juna shi ke haifar da shi shi ma yana haifar da jayayya kawai a samu taruwan jama'an da ba su da wani aikin yi kawai sai bata lokaci bata lokaci kawai zaman fira kawai abin da yake so ya tabbatar kenan yan zaman fira wannan dole a samu jayayya saboda ba su da wani lokaci ba su da wani ajanda yau me ajandan ku bata gobe fa bata jibi fa bata ba su da wata ajanda yau shekaran su 25 suna zaman dandali dole ai ta gaddama dole ai ta dauko ajandun da yake bai kamata ma a kalle su ba a kuma rika tattauna su malai cewa man ta'ammala kaseeran min al-awsat allati yakunu fiha al-jidal idan kai nazarin galibin majalisai ko wuraren zaman da jayayya ta yawa ya ji da annahun unasun fare gona sai ka samu mutane ne masu raran lokaci laisa ladaihim baramij tashghaluhum ba su da wani tsarin abin da ke shagaltar da su menene ajandan ku yau ba mu da wata ajanda gobe fa bata jibi fa bata daga nan zuwa wata goma fa bata to suna da raran lokaci kenan sai ce fa haza min akbari asbabi wannan na daga cikin mafi girma daga cikin dalilan da ke haifar da jayayya to waɗannan abubuwa da guda tara kenan wanda malam iya ijtihadin sai yake ganin cewa su ne suke haifar da jayayya a cikin al'umma akwai yawan iya samu waɗansu dalilan ba wa'annan ba tunda ba nasi bane ya kawo ya dai ƙure matuƙa gurin fahimta da kuma bibiya akwai yawan wani ma ya gano wani dalilin da ke iya haifar da jayayya cikin al'umma ba lalai waɗannan guda tarin da malin ya kawo ba to amma dai akalla dai waɗannan sun haskaka mana to Allah ka raba mu da wannan muguwar ɗabi'a ta jayayya inda za mu tashi insha Allah ta'ala a zama ta gaba shine shuruɗul mujadala sharaɗan jayayya idan ta kama za a yi jayayya kar ku manta al-mujadala ya dimin jima'a nan ta mun kuma ji akwai lokacin da take halarta wani lokacin ma takan zama wajiba to menene sharaɗan jayayya to muna fatan Allah mu dukan sarki mana muwafaqa Allah shi datar da mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب